بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم جمعة da ina jin 25 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1441 za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin wannan kasida ta wadda aka fi sani da alkasidatu kantaraniya satin da ya wuce mun tsaya shafi na biyu yau za mu tashi farkon shafi na uku yake cewa ya munilan husnuhu min indi zil hajati fah نلت من عز عزيز ما يفوق الخلق تح من غني رت أقطار البلاد بالرمح يا غزالا قده في المشي كالأرماح مح ريقه راح وما في غير تلك الراح راح ريقه راح وما في غير تلك الراح رح لم يزل يمتح من والى اميرا في الجنى لم يزل يجل من الكفار في ارض لنا كل من عاده لم ينقل لذل في الدنا لم يزل يرتض في جنات عدن من جنا لم يزل يرتض في جنات عدن من جنا من جنا بستان خد منك كت التفاح فح قط ما أشفيتني مذ بالجواء قط ما أشفيتني مذ بالجواء أضيتني قط ما أشفيتني مذ بالجواء أضيتني قط ما أسررتني مذ بالنوى غيبتني قط ما أرضيتني مذ بالضنا غيبتني قط ما أفرحتني مذ بالأسى أبرحتني سر صبا مذ غدا في الحزن ما في الرح رح قد تمشى حبه في كل بدني وارتدى واختلعت القلب عن حب لشيء قد غدا غير دين الله ذي إتمام وعد والندى قد كتمت الحب في قلبي زمانا فاقتدى در جاري أدمعي بالسر كالمصباح بح من تمتع دار دنيا دون أخرى قد قوى من تسمع وعظ نفس دون قلبي قد هوى من يجاهد نفسه في ترك لهو قد حوى من يلمني في هوى حور القواني قد قوى إن هذا الأمر لي من رب الفتح تح نجني مما ألاقي من فراق الصبحان من بعاد قد قلبي ما قضى الرحمن كان صار دأبي حب من يرعى لدين الله صن نجني مما أقاسي إن حتفي لنا أن لن لنا قلبا فقاسي القلب للخلال لن ya ci gaba da cewa ya munilan husnuhu ya mai yawan kyawunsa ya mai yawan kyautatawa shine ya munilan husnuhu ay ya kasiral ihsan ya mai yawan kyautata ma mutane a faha ya yi ƙamshi shine ma'ana fah an ɗaure ha'un ne lil wazani fah ya yi ƙamshi min daga indizil hajati gun ma'abuci buƙatoci ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana da buƙatoci da yawa to da ya kusance shi zai ji wani irin ƙamshi ya rufe shi alamun kenan akwai nasara game da biyan buƙatocin shi to haka siffar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama take shine ma'anar ya munilan husnuhu ya wanda ihsanin sa yake mai yawa faha yayi kamshi min indi zil hajati daga gun ma'abuci bukatoci nilta to kai mai bukatoci duk yana nufin da kansa ba wani yake nufi ba nilta ka samu min izzin daga ɗaukaka azizin mabuwayi ta wadda ta ƙadartu ta samu damar ma ya fuƙul halka abinda ya wuce halittun duniya gaba ɗaya ma'ana wai ka samu wata ɗaukaka mabuwayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaukakar da damarta ta samu har ta ƙetare wato ɗaukakar mutanen duniya gaba ɗaya domin duk wani mai jin cewa shi ya isa ya ɗaukaka a ga ta manzo Allah tafi tafi tashi shi ne ma'ana taha ma'ana ƙadara samun dama shi ne taha ya samu dama ko ya samu iko to shine taha ya samu iko ma ya fuƙul halka abin da ya tsere ma mutanen duniya faƙa shine idan ka wuce wani ko ya wuce wani da wani abu to ana kiran faƙa gairahu faƙa a ƙaranahu ya tsere ma sa'anninsa kuma wannan ɗaukaka da annabi sallallahu alaihi sallama min gani ya same ta ne daga allah mawadaci rutta annabi ka kakkarya a ƙaƙarar biladi yankunan garuruwa birrima tare da masu ta hanyar yaƙi kenan haka manzon Allah ya bi wa'annan garuruwa na kafirai yana kakkarya su shine ma'anar rutta ka karya a ƙaƙarar biladi yankunan garuruwan kafirai birrima tare da masu ya gazalan ya kai wanda ya yi kama da barewa wannan kinaya ce saboda barewa tana cikin abin da ake siffanta ta da kyan idanu to kamar yadda take da kyan idanu haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kyan idanu kaga akwai waje hushabahi tsakanin barewa da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa da yazo sai ya aro sunan barewa ya jingina ma manzon Allah kamar ka ce aliyun asad aliyu kan zaki ne wanda ya san abin da ake nufi da zaki ma'ana aliyun ka asadin aliyu kamar zaki ne to haka shi ma wannan ta kinaya ce ma'ana an taka ga zalin kai kamar barewa kake ƙadduhu wanda tsayinsa filmashe a lokacin da yake tafiya mah ya miƙe totar kal armahi idan ka san an halba kibiya haka za ka gata ta yi straight ba tare da kwane-kwane ba ko to haka tsayin annabi yake in yana tafiya eh baya tafiya doro-doro haka riƙuhu miyan annabi sallallahu sallama rahun kamar giya suke wannan tashbihi ne baligun ai karahin miyan annabi kamar giya suke ka gana an samu wata luga rahu alhamdu giya sannan wa ma rah can na ƙarshe babu hutu fi gaire tilkar rahi in ba mutum ya samu wannan giya ta annabi sallallahu alaihi sallama ba duk wanda bai same ta ba bai da wani hutu lam yazal ba zai gushe ba waye man wala amiran duk wanda ya abukaci zama da shugaba yamtahu yana takama filgina a cikin wadata za a ga mutum ko da uba ne ba sarki na ba in yana tare da sarki ko da direba ne sai a ga yana dan bubudawa saboda yana jin kansa shi ai yana cikin mi yana cikin wadata to haka shine wai lam yazal ba zai gushe ba man duk wanda wala ya abukaci amiran zama da shugaba yamtahu yana takama filgina a cikin wadata lam yazal manzon Allah bai gushe ba ya jalu yana yayi min alkuffari kafirai fi ardin lana a cikin wannan ƙasa tamu a zamanin manzo Allah kame ya bar duniya duk inda wani kafiri yake to ɗayan biyu ne ko dai an kira shi zuwa ga musulunci ya musulunta ko kuma an yake shi to annabi bai gushe yana yayi kafirai daga garuruwan mu ba kullu man adahu duk wanda ya kiyayya da manzon Allah to ga sakamakonsa lam yanqul li zullin ba zai rabu da kaskanci ba har abada fidduna tunnan duniya ita ce adduna tunnan duniya lam yazal ba zai gushe ba yartadu yana takama shi ma ma'anarsa guda da yamtahu yartadu yana takama fi jannati adanin a cikin aljanna ta dindindin wane ne wanda adda wannan sifa man duk wanda ya samu kallon fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama asalin jana shine ka shiga cikin lambu ka katso 'ya'yan itace to shi ake kira jana to sai amfani da wannan wai wanda ya kalli fuskar manzo Allah to kamar ya katso 'ya'yan itacen aljanna ne ma'ana ya shiga min jana bustani wanda ya katso ko ya katsu ‘ya'yan itace min jana bustani haddin daga ‘ya'yan itacen wata gona ta fuska minka daga gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi duka dai wannan tashbihi ne yake ƙoƙarin kamanta manzon Allah wa fuskar manzon Allah da wani irin lambu na itace yake kamanta gani ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wanda ya tatso ya shiga cikin lambu ya katso su 'ya'yan itace masu daɗi da yake son ya ci kaga zai samu kwanciyar hankali da jin daɗi to haka duk wanda ya samu kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallama to daidai yake da wanda ya ɗaso ‘ya'yan itace shine manjana duk wanda ya katse min jana bustanin khaddin ‘ya'yan itacen wata gona ta fuska shine khaddin anan minka daga gare ka kai annabi fah wanda wannan fuskar tana ƙamshi kattufah kamar kace aful mun san aful ko to yadda ka san aful yana ƙamshi haka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi sallama take ƙamshi ga wanda ya samu ganinta qattu hayyau ma ashbaita ni baka warkar da ni ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam munzu tun lokacin da abdaitani karramar da ni biljawa saboda bakin cikin rabuwa da kai addaita ni shine rama daga banani qattu hayyau ma asararta ni baka faranta min rai ba munzu tun lokacin da gayyabta ni ka ɓuya daga gare ni binnawa saboda nisanta qattu hayyau ma ardaita ni baka yarda da ni ba munzu tun lokacin da gayyabta ni ka ɓuya daga gare ni bidana ta hanyar rama qattu hayyau ma afrahtani baka faranta raina ba munzu tun lokacin da abirahtani ka keke ka heke ni bil asa da bakin ciki mai tsanani shine al asa bisi wal hamza al asa bakin ciki mai tsanani ya asafa ala yusuf cikin suratu yusuf eh to shine yawa abrahtani daga barani akan ce baral katibul kalama mai rubutu ya feke alkalami to haka ya kamanta rabuwarsa da manzon Allah da soyayyar da ke tare da shi kamar wanda an ka heƙe to shi ne ya ce baka faranta raina ba tun lokacin da ka heƙe ni bil asa saboda baƙin ciki mai tsanani surra annabi ka faranta ran sabba mai bege gare ka munzu wanda yana bege gare ka munzu tun lokacin da gada ya kasance filhuzuni a cikin damuwa da bakin ciki marahun babu wani hutu firrahi a ga ainihin tafiya domin babu wani hutu da zan iya samu firrahi akan tafiya a lokacin yamma kamar yanzu mutum ya yi tafiya to tafiyar da zai yi daga wani gari zuwa yanzu ana kiranta a riya ko alirtihal to shi da ya ce marah babu hutu marah babu wani hutu firrahi ga mai tafiya lokacin yamma ƙat haƙiƙa ta mashahubbu son manzon Allah ya yi yawo ya yi tafiya fi kulli badani a cikin dukkan jiki duk inda jikina yake sai da son manzon Allah ya shiga ba zuciya kaɗai ba wartada kuma ya zamo malullubi gare ni ya zamo kamar malullubi gare ni wahtala'atu na cire alƙalba zuciya an hubbin daga son lishai'in komai a duniya sai son annabi ƙadigada wanda ya kasance gaira dinin laban da son addinin Allah shi ɗaya ni cire amma in ba son addinin Allah ba to babu son da ban cire ba a cikin zuciyata a duniya wanda shi addinin Allah zai itimami wa'adin ga wanda ya bi shi ma'abuci cika alkawali ne na gafara da ni'ima wannan da da kyauta qad haƙiƙa katamtul hubba na ɓoye so fi ƙalbi a cikin zuciya ta zamanin lokaci mai tsawo fagata da sai ka dawo to durru lu'ulu'u jari admo'i mai gudana wanda hawaye na ke zubarwa fagata da ya kasance bisirri a cikin zuciyata bah wanda ya bayyana kalmis bahi kamar kace hitila eh to shine fagata da durru jari admo'i wato lu'ulu'u mai gudanar da hawaye na ya kasance bisirri a cikin zuciyata bah wanda ya bayyana a cikin zuciyar kalmis bahir kasan yadda hitila take bayyana idan an aje ta cikin duhu da ka zo ba sai ka tsaya lalabe ba to haka son manzon Allah ya bayyana a cikin zuciyata ba ɓoye yake ba man tamatta a dara duniya duk wanda ya ji daɗin duniya duna ukura bai ji daɗin lahira ba ƙadigawa wannan hakika ya halaka jami'a a wani gaji daɗin duniya ba gaji daɗin lahira ba a tara ba dukiya da motoci da kuɗi da mukami da komai amma ka ƙare ka shiga jahannama to shi yasa yanzu kaga wa'azi zai yi zai wa kansa da mai saurarensa man tamatta a dara duniya duna ukhra qadigawa shi yasa ake cewa la khaira ba'da hunnaru ba wani alheri wanda ƙarshe dai in ka rabu da alherin wuta kai sannan la sharra ba'da janna babu wani sharri in dai daga ƙarshe aljanna kai ma'ana duk abin da zaka shiga na matsala in dai za a shiga aljanna ƙarshe to babu matsala man tasamma duk wanda ya saurari wa'aza nafsin wa'azin da rayuwa ta ke mishi mugun wa'azi wannan isti'ara ce ya aro kalmar wa'azi yana nufin wato son son rai ma'ana duk wanda ya bi wa'azin rayuwa ta da take umurta ta da mugun abu duna kalbi bebe bai saurari abin da zuciya ta ke gaya mishi ba a abin da rai ne ke so take gaya masa shi yake biya bai bi abin da zuciyarsa take umartarsa ba ƙari hawa wannan ya haɗa rami shi ne hawa a nan man yi jahidu nafsahu duk wanda ya yi jihadin rayuwarsa fi tarki lahawin akan barin wasanni na banza ƙari hawa wannan ya tara lada tabbas ya tara lada manya lumni duk wanda ke zargina fi hawa huril gawani a kan son da nake wa 'yan matan aljanna ƙarigawa wannan ya halaka tabbas wani ya gan shi yana son 'yan matan aljanna sai yake zarginsa to shi da yake baka labari duk wanda ka zargina a kan son 'yan matan aljanna to ƙarigawa wannan halakakke na yasa haur an siffanta su da haur an ce saboda suna da kyawun idan fari dama ijiya kala tana da maddodi guda biyu akwai madda fara akwai madda baka wannan kololin baki wanda shi bakin da shi ake gani wannan farin bai da wani amfani to farin ya kai matuƙa wajen haske sannan baƙin ma ya kai baƙi ƙirin to su ake kira horo algawani kuma su ne waɗanda su ba su buƙata ado saboda kyawunsu ado ma in sun kai ado ko sun kai kawa ma sai su rage kyau su ake kira algawani wadatattu daga yin ado saboda yi aljanna ba ta da buƙatar yin kwalliya inna haza al'amra wannan al'amari li gare ni ta ya ƙaddaru ne min rabbi daga ubangiji na ba ni ni kawo mu kaina ba alfatah ubangiji na mai yawan buɗi na alkhairi najjini Allah ka tsayar da ni min ma'ulaƙihi daga abin da nake haɗuwa da shi min firaƙis sabbi daga rabuwa da masoyi han wanda ya kusanta min bi'adin daga nisa ƙadda ƙalbi wanda nisan nan ya sa zuciyata ta tsage amma babu komi ma ƙazon rahamanu kan abinda allah mai rahama ya hukunta kan shi ke kasancewa kana ne sai an ka ce kan saboda wazani sara da abi ya zamo ɗabi'a ta hubba son man yara dinin lahid son duk wanda ke kiyaye addinin Allah to al'ada ta nima ina son shi son kuma yana tsare dokokin Allah najjini ka tserar da ni min ma'uƙasi daga abin da nake zozayya da shi na baƙin ciki inna hatfi lalle mutuwata lana ta kusanto ana yanzu yanzu ga nan yanzu mutuwa zan yi lin ka tausasa lana gare mu kalban zuciya faƙasil kalbi mai busassar zuciya lana takan yi taushi lil khullali in ta ga masoyanta in ta ga waɗanda take so jam'u khalil al-khullal jam'u khalil to in zuciya ko ta bushe ta ga waɗanda take so sai ta yi taushi shi yasa yake nema a tausasa zuciyarsa ban ɗarani ke to nan za mu tsaya saboda a dinga yi kaɗan kaɗan don muhimmi abin da ya saba ma yi da yawa da littafi na ya kamata zama guda a karance shi saboda a haddace ba wai a karanta ɗaya a aje a yi watsi ba bayan an gama kuma ka koma ka dinga bibiyar baitocin kana haddace abin da allah ya so ka haddace ka yi iya naka ƙoƙari tunda kun ce son kuka kusan arabiya ko son gabaki ne kawai to kun ga dole sai da harda wannan shine aslul ilmi abin da ka sani kuma ya zan yana tare da kai ba sai ga littafi ba so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh